الحمد لله الحمد لله نعبد بها غير المسكين القاضي الإخوة المصطفى سيد مولانا الشيخ عمر سليمان رحمه الله تعالى من شريرنا الغيب الذي عليه ويعلمنا ولا رسول التصوف ثم الحمد لله وبارك مكتري وتعودي على شيء مكمل saboda wanda zarewar waɗanda aka yaje maulamu ya kuma rabu abu abbas الشيخ أحمد الشيخ أحمد محمد تجاني رضي الله تعالى عنه to akwai kasidu da yawa wanda bayan Allah suka shirya musamman akan wannan babban bawan Allah kafin mu kirawo mawdu'i na gaba kamar da dan uwana malam gambo dan kole bayani yanzu zamu gabatar da za su kanta mana tukan ma koda na minti biyu ne akwai kasidu da yawa da ake so a yi muna ba malam Siraji Shaibo hakuri insha Allah shi ma zamu gabatar da shi akwai malam Mustafa Khaliru shi ma ya dan yi hakuri zamu kira shi insha Allah yanzu masu tukan ma din nan su fito da sauri ko da minti biyu a ƙarƙashin malam Ahmad Abdullahi wayannan samari da za su da za su karanta mana su ma su fito da sauri ko da minti biyu daga nan zamu gabatar da malam Siraji Shayabo a babban sakatare na ƙungiyar Shuharau Islam na jihar Kaduna kuma sakatare na CISAC na Kaduna South Local Government a dan kara hakuri kadan yanzu mu dan saurari kisan ma daga waɗannan samari wannan fi iyo ba sayyidina Muhammad hajire ba سواء سراج الوارينا سراج المستقيم وعلى قال ربك رب العزة عما يصفون ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله نعم يا شعبة الجاني ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله نعم يا بابة الجاري تسمى هيبة الفقراء تبانين ما كبرى أبو فلقة من الكبرى ونج الفوز بالجالي ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله أنا لا إله إلا الله نعم يا بابة الجالي فأنا فأراد بسم الله إذا انبياء حمد الله صلاة مع سلام الله بتعطاها رسول الله أبن ذاتين رمالي صلاة إلا الله لا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله نعم يا بابة الجاني دعا لي هرسا بنسا كذا زريا جبا تنسا كذا سبيا رحدي منسا دعوك ما تبي جنسا دعوك ما تئيماني ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله نعم يا بابة الجاني إلى روحك يا ربي مهيني أيا حجي كذا حجي في جم قلبي كما إيقان يبا قضب مجل كون تجاني ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله لا نعم يا بابا تجاني ألا يا شايب الفاتي أمي قدمي على راسي ألا يا شيخ البراتي كتبو زوتيار أحسي تعزك غير نوراني ألا لا إله إلا الله ألا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم يا بابا تجاني كبان مددنك يا قطبو أيا شيك وجذبو كذاتينا أيا هبو كحالي زوجك تعبو ودندك بنكتي جاني ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله نعم يا بابا تجاني ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله نعم يا بابا تجاني يا الله لا يا الله يا الله الله يا ألا دقتم الأولياء دكان فباقتني أبايانك ألا دزيتك آل إغفانيا فكين خسم باشاك ألا أجرب مكانك duka Allah ba babu ba wanda ya san ka fatar muku taruka kanka Allah habibullahi adnani la aya Allah aya Allah Allah aya Allah aya Allah Allah aya
alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi mun saurari tusan ma daga waɗannan samari a ƙarƙashin jagorancin Ahmad Abdullahi muna godiya Allah ya saka da alkhairi muna cikin wannan taro sai ga wakilin honorable Husaini Abdul Karim wanda ake sani da Kero wato wakilin nashi a wannan wuri shine honorable Jamilu Hamza muna nan tare da shi kuma muna mai barka da zuwa kafin mu kirawo babban shugaba na jihar Kaduna na shuara islam wato malam Siraji Shayabo kamar da dazune kuskure nake sakatare to ai mun gyara shine shugaba na jihar Kaduna na shuara islam to kafin mu kira shi muna amfani da wannan dama mu sanar da wayanda suka halarci wannan taro ne albarka wanda zawiyar malam malam Isaka Zahiru unguwar Ma'azu wato na'ibi tana farin ciki ga yadda ƴan uwa musulmai musamman Tijjaniyawa maulidin babban jagora abin koyi shugaban waliyai a Sheikh Ahmad bin Muhammad At-Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wannan maulidin zai gudana ne a ranar Alhamis 25 ga wannan wata na safar hijira 1400 da arba'in da hudu wato daidai da ashirin da biyu ga watan Satamba a hijira ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna fata Allah ya bada ikon halarta amin alhamdulillahi a yanzu muna so mu gaiso ko ko muna kirawo shugaban shuwarawar islam na jihar kaduna wato malam siraju shayabo ko da minti biyar ne shi ma ya gabatar da nashi kasidojin a kasidar gayanan tare da jama'an shi su malam dini da sauran dai masoya shu'ara islam kuma nan gaba akwai malam Mustapha Halliru muna ba shi hakuri insha Allah za mu kirayo shi shi ma akwai ta kasida da zai yi ta Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu zai malam ku hayo nan mana ina kan kaman ba zai kawo ba ku hayo nan wannan shi ko
والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
na kama jikan na sayyadin la'umma maulana shehu tijjani
الله الله
a farko da sunan Allah alkaharu arrazaku ne kai Allah asittaru nake nufi in fara yin wannan al'amru magajin kowa da komai rahabani
سيد الأمة مولانا يوتجاني na yi roƙonka Allah alfatahu ƙara ɗanbin salati gun misbahu shafi'ul mushaffai ne shi ne nufitahu lille khairati shugaba a gare ni هذا وجيك سيد الأمة مولانا يوتجاني da dukkanin iyalan gidansa rafa'u harama da matan baban zahara'u da dukkanin sahabbai almajiran shafi'u da dukkanin mabiya dan addalani هذا وجيك سيد الأمة مولانا يوتجاني sallama gare ka jikan rasulullah maulana shehu masani na Allah mabocin ibada mai kwana santa mabocin ilimi fanni ya fanni na kama shiga sayyadar umma maulana shehu tijjani shamsul wilaya ta billah abbasi babbar gada zuwa go khairun nasi professional dakta ne shi na nafsi da zarar an sadu da shi cutar sai rauni na kama shiga sayyadar umma maulana shehu tijjani shehu gane na zo cuta ce gare ni ba san yanayi bayanin ta ba inda ka gani za ka gano cutar kai mun magani dan darajar manzon Allah ke janiya na kama shiga sayyadar umma maulana shehu tijjani kowa ya kama ka baya taɗewa inda ya hanyarka ya zama riƙewa ya riƙe ta da kyau baya ruɗewa to za ya samu yardar Allah rahamaniya na kama jika sayyadin umma maulana shehu tijjani ga ta ilahu rabbi ya yi gunsa kowa ya bi shi Allah za ya so sa dan zai ta tuba ne a rayuwarsa Allah yana son mai tuba ikhwani na kama jika sayyadin umma maulana shehu tijjani ana kama jikan na sayyadin lahumma maulana shekhu tijjani na kama jika sayyadin umma مولانا شيخ تجاني abin abbas maulana tijjani shehana mahi girma بل عباس مولانا تجاني شيخ على مجرما jinin asanci kan nura ɗan faɗin matu zahara kinsu na kawo fitara ahalin labaiki gidan girma بل عباس مولانا تجاني شيخ على مجرما bara da yanzu in faɗa cikin yabansa ni zan kurɗa shan wanke min dauɗa cikin yaban shama in himma بل عباس مولانا تجاني شيخ على مجرما a watan safar aka haife shi aina ma bine fagare shi sufar kwanta sowar shi ya bambanta da kowa ma والعباس مولانا تجاني شيخنا من جرما shekararsa bakwai shehu ya haddace kitabun laru karama ce gurin shehu waliyun lahi bai girma والعباس مولانا تجاني شيخنا من جرما a sannu angon mabaruka shehu gane mu a gidanka bukata ta ni gunka kan yi mun lamari ni ma والعباس مولانا تجاني شيخنا من جرما alhamdulillah Allah mai ta mana
alhamdulillah alhamdulillah mun saurari wannan baitoci na yaban jagoranmu a kudubul maksum a sheik ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda muka taru a wannan wuri domin murnar zagayowar watan da aka haife shi a mun saurari wannan a, yabo ne daga bakin babban shugaban sha'arawar islam na jihar kaduna kuma wanda shine sakataren a kungiyar malaman makarantun islamiyya karkashin ɗarikar tijjaniya ta jihar kaduna wato reshen kaduna south local government a wanda suka shirya wannan taro a yau mun gode a allah ya saka da alkhairi a kamar dai yadda muka yi bayani akwai manyan-manyan mutane da yawa a wannan wuri waɗansu mun ambaci sunayensu waɗansu ma ba mu ambaci sunayensu ba to duk dai wanda ya zo wannan wuri da wanda aka ambaci sunan shi da ma wanda ba ambata ba duka baki ne na Shehu Ahmad Tijani kuma baki Shehu Ahmad Tijani baki ne na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ana ma kowa barka da halartar wannan taro da albarka Ah, akwai Imam Malam Muhammad Abdul Qadir Al-Misri wanda ke shine headmaster na makarantar a sheik alhaji malam musa a wanda yake gwamna road saboda haka bai samu zuwa ba amma ya turo shi imam malam muhammad abdulkadir zai wakilce shi ko da minti biyu a ko da minti biyu zai sa mana albarka saboda babban maudu'in mu da ya rage guda daya a wanda an jima insha Allah za mu gabatar da shi a akramaka Allah bismillah shine a madadin الشيخ مال موسى نا غومنا روز
Abu Bakar ne ba a hajjar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أبو زيادة الله سبحانه وتعالى da ya ada fuskokinmu a wannan farfajiya mai cike da albarka tare da fuskoki masu albarka don me ba za mu ce aka ba fuskan da ya zamanto babu abin kaunansa sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bai tsaya nan ba ya ada da waliyan Allah kaman jagorzu maulanmu shehuna Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu biye da shi al-khalifatul akbar maulanmu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da sauran khalifofi waɗannan su ne abin son to ka gai kenan ko ba komi muna fata da aka muna cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da su radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya sanya musu shi bayan haka a ina wannan mazauni a mamakon shiri na a sheikh abdullahi musa dusu faddasa babu sirra allah ya kara masa lafiya ya kwanan zamaninsa cikin hidima ga addinin musulunci musamman ga wannan tafiyar tamu ta bayan Allah, mutanen Allah waɗanda annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ce cewa innahum qaumun la yashqa bayan Allah mutane ne da idan Allah ya yi maka arziki ka kama da kowane ne cikinsu to ba ka tabewa duniyanka da lahiranka Allah ya sa mu dace saboda haka mu gode wa Allah ya ku ɗan wana mabiyan shehu tijjani radiyallahu ta'ala an lokacin da aka ce mabiyan shehu tijjani ya kai ɗanwa da ka saurari lafazin kada ka yi nisa cewa shehu tijjanin nan wani abu ne a wajen addini a'a shehu tijjani cikin addini yake ba wajen addini yake ba kamar yadda fahimtar ka ke bata idan aka ce dan tijjaniya sai ka ji wani musulmi ya ji wani abu a jikinsa wai su 'yan tijjaniyan nan menene matsayinsu a musulunci sai ka bari amsan ya zo maka cewa duk lokacin da mutum ya kai matsayin da za a danganta shi zuwa ga tafiyan maulan shehu tijjani to ka tabbata cewa hadisin nan da ko yau manna gani majority an karanta shi kafin a zo wannan guri na hadisi na jishin arba'una hadisi da mala'ika jibrilu ya zo yake cewa mal islam annabi ya gaya masa wa mal iman annabi ya gaya masa daga can da za a cika addini sai aka ce wa mal ihsan kagan kololuwan addini kenan to sai Allah ya yi mana arziki jagoranmu yana wannan martaba ta ƙarshe ta kololuwa gurin kurewan addini wanda idan mutum ya samu ya zo wannan matakala addininsa ya kammala baya neman kari ba abin da kuma yake tsoro cewa zai zo ya taba masa addininsa shine al-ihsan me yasa ka faɗi haka yayin da malaika jibrilu ya gama tambaya a siffan mutum sai annabi ya tambaye sayyidina umar ya ce a tajiri man sa'i ko shin ka san mai tambaya mai an sayyidina umar ya ce yace a'a ban sani ba Allahu wa rasuluhu a'lam nan take ce annabi yace da shi innahu jibril ata atakum yu'allimukum dinakum ya zo ya koyar da ku addinin ku ashe kenan in kana musulmi baka zo martaba ta imani ba balantana a ce ta zo martaba ta karshe shine al-ihsan wanda shine an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara in ba ka zo wannan martaba ba to da sauranka addininka bai kammala ba sai Allah ya yi mana baiwa ya yi mana daɗin kai sai ya ba mu jagoran shehu tijjani ba za ka gane shehu tijjani ya kai a ce yana jagoranta wannan martaba ba sai ka zauna da shi sai ka zauna da almajiransa wanda a cikin wasiyoyi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a yana cewa ku tarkata zuciyoyinku min al-ghilli wal hikm ala al-muslimin ji tijani ku tarkata zuciyoyinku daga jin haushin juna da kula juna a cikin zuciya ga musulmi kaga tijani bai ce ga duk majiyansa ba ga musulmi gaba daya to kagan ko ba kome jagoran ka ya zaman ta yana nuna maka anyan da shi yafi ai wannan dole ka gode wa Allah kuma dama annabi yayi musu shaida innahum qaumun la yastajanisuhum saboda haka muna godiya da wannan daman da aka bada dan a ce wani abu saboda soyayyar maulanmu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a mun gode wa Allah hidiman da shi zai yi shi ma na yi a mauludin maulan shehu tijjani daga cikin aikin sa kamar yadda kowa ya sani shi mutum ne bayi da aikin yi illa ya zauna ya yi ta wallafa mana littattafe da kuma koyar da al'umma na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam musamman tarikar tijjaniya shi Allah ya sa wannan jauharan da muke karantawa kamar yadda kowanne cikinmu ya sani akwai kalman da ta zo cikin jauhara shine askam an yi fifi ku ce a kai musamman makiyan tafiyan shehu tijjani musamman makiyan tafiyan waliyan Allah suka ce wannan kalman da ya zo cikin jawara har shehu tijjani kuma ya danganta jawara cewa annabi muhammadu shi ya yi masa ne a wato talkini na jawhara da kansa wannan ba su yarda da shi ba saboda kalman asam ciwo ne kalman take nufi aka ce masu a'a ku koma makaranta ba aka take nufi cikin larabci ba don kawai kalma ta hadu da jinsin da ke nuna rashin lafiya to ba dole ya nuna manansa a nan ba akwai abin da kalma take nufi to kamar maulanmu shehu nazifi sun yi kokari fahimtar da al'umma akan haka kamar su farfesa naibi suwai sun yi rubutu akan haka amma duk da haka sun san shi iko ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba da fadlansa ga wanda ya so to Allah ya sa maulanmu Sheikh Abdullahi Musa Dunsu ya tara wani abu akan maganganun da waɗannan magabata suka yi akan askam dan dai a tara fahimtar jauharatul kamal yana da rubutu kala biyu kenan akan jauhara akwai mira'atul jimal fi takribi ma'ani jauharatul kamal akwai kuma a al-maqalul الفصل في المقال عن جوهرة الكمال فصل المقال عن جوهرة الكمال معنا zancen da zai raba maka gardama a kan jauhara shin askam dinnan min kama ne ko kwa min istikama ne idan kai salibin lugal arabiya ne in ka samu littafi za ka samu bayani a cikin littafi kuma shehi ya ba da tsarabansa da gudunmuwansa akan wannan taro mun zo da wani wasu kofi yana hannun shugaba malam bala jihad za a rabawa waɗanda za su karanta kuma insha Allahu duk mai shauki ya karanta littafi na nan markaz za a raba ne majana khidmatan li maulana Sheikh Ahmad Tijjani رضي الله تعالى عنه اللي كارا البركة أكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبيبي إمام مالم أبو بكر wanda shi ne wakilina a sheik malam musa dudu wato daga gwamna road muna yi ma Sheikh Abdul daga Gwamna Road
masha Allah alhamdulillah to kamar yadda dai abubuwa ke tafiya masha Allah barakallahu shina jami'a muna da manyan bayin Allah masoyan Allah masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam masoya maulamu al-qudub al-makhatumi shauna ahmad tijani masoyan maulama shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ala ra'sihim akwai babanmu jagoran mu cikin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayan Allah na barai a naibi a sheikh Muhammad Nazifi dan Al-Hafiz Malam Hafizi Allah ya kara masa lafiya da imani a tsawancin kwana mai amfani mai yawa shi Allah ya bashi dama halatta wannan guri muna masa barka da zuwa kuma mun ji daɗi mun goda Allah da Allah ya bashi dama halatta akwai manyan bayin Allah da suka halarci wannan wanda lokaci ba zai ba da dama ambaci gaba ɗaya ba amma za mu tsakuro su daga ciki yi musu barka da zuwa akwai honorable malam musa tsoho akwai alhaji a wato sarkin zango mai girma sarkin zango malam musa usman wanda aka sani da malam musa skola akwai malam idris limamin babban masallaci na babban garin uduwa akwai malam ɗalladi a wannan ai malam ɗallada adam shugaba na ɗa'ifatul mubaraka akwai malam lawal indayawo daga tudun wada akwai alfa alhaji ibrahim lawal dan koli alfa na gaskiya to akwai imam malam muhammad abubakar almisri headmaster to akwai dai manyan bayan allah ga liman malam awwal daga nan zangorod akwai shugabanni na tafiyanin islam daga mabambantan wurare musamman shugaba alarama na gundumar rigasa da sakataren shi malam ruwanu akwai kuma sakatare na ilimi na karamar hukumar igazi karkashin a ƙungiyar tafiyanin islam malam ilyasu adam wanda jagora ne a ta cikin wannan tafiya ta sista sannan akwai manyan bayan Allah dai waɗanda gaskiya lokaci ba zai ba da dama a ce za a ambace su duka ba to kowa dai Allah ya san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi mu ma muna ba da shaida akan masoyin Allah ne masoyin Shehu Tijani ne Allah ya ƙara lafiya na to alhamdulillah akwai Shehu Malam Abdul Salam limamin keke shi ma Allah ya bashi damar halatta wannan mazauni duka dai wanda bai ja ambace shi ba ayafuwa na na ayafuwa saboda lokaci ne muna fata kowa da yazo wannan gurin Allah ya saka mana da alkhairi baki daya muna ƙara bada hakuri ga Sheikh Muhammad Awwal bin Usman saboda tunda yazo wurin nan ya gabatar da hanzari ya taho daga samin haka don wannan taro amma yana da uzuri mai karfi da zai wuce je a Kano amma saboda muhimmanta gayyatar da girman matsayin taron yasa ya yanke wancan uzurin ya zo nan kamar yadda alkali shi ma da ya tashi yanzu ya gabatar da uzuri to amma akwai babanmu wanda ba bayani zai yi ba zai sa albarka ne cikin yan mintoci hakuri cikin yan mintoci ya ba da cewa karfe ɗaya yana da ɗaurin aure da zai tafi kuma shine zai aurar kuma tun shigowarsa ya gabatar da haka muna ba malam haƙuri insha Allah ba kawai ta da minti biyar a na'iji zai insha Allah sannan sai a miƙa magana ga malam Muhammad Awal ya shayar da mu muna kishin su muna kishin su muna fatan kuma ƙara mana abuwa lillahi lillahi amma kafin mu kira shi kafin mu kira babanmu malam Nazifi da Allah kamar yadda ɗazu gurin nan shawo hayaniya ta dan tashi sosai na sautuka yanzu ma kamar sautin ya fara dawa musamman daga bangaren iyayenmu mata don Allah muna fata a ƙara samun nutsuwa a kafin mu bashi bari ko ma ta ja za mu kira sayyidina Muhammad Rasulullah Muhammadun Rasulullah ya Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to duk mai kaunar wannan suna da muka kira Annabi Muhammad Rasulullahi to ya shiru ta yi shiru mu saurari abin da ya tara mu akan kuma Allah ala nabiyyi za mu baka abin da ya wuce minti biyar ba insha Allah saboda yanayin malam mun rike shi kwarai a gurin nan shi ya kamata a ce tun da azumin sallama ya tafi amma a yi haƙuri assalamu alaikum wannan tun da aka ɗauki ina zuwa bari bari ke
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كافم muke komai zan ƙara ƙarfafan abin da mai gabatar wannan ya gama yanzu maulana shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu maulidi na farko a tarihi da ya fara yi abin kalmar da ya fara faɗi kenan a taron da aka zo shine an situ yarhamukumullah an situ yarhamukumullah an situ yarhamukumullah kuma ya sake cewa kowa ya shuru sai da ya ji kowa ya yi shuru tukuna saboda haka iyayenmu mata dan Allah dan annabi kowa ya yi shuru kowa ya yi shuru maulana sai ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya ce a mazannin maulidi musamman da maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da maulidin shehu tijani duk matsayin su ɗaya ne maulana sai ibrahim ya ce sai da ya ji an yi shuru tsattan nan ya fara magana ya ce manzon Allah yana wurin da shi da sahabbai da shehu tijani da dukkan runduna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna wurin saboda haka wannan ma mazauni haka yake saboda haka na faɗi wannan kowa ya shuru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن سيدنا ومولانا وقائدنا وسائقنا ومرشدنا مولانا أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن خليفته العظمى سيدنا ومولانا غوث الزمان مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن ساداتنا الكبرى وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ina gode ma Allah da ya bani iko ya sanya ni cikin waɗanda suka halarci wannan wuri wannan mazauni ne albarka wannan mazauni wanda yake lullube da rahama da rahama da albarkoci duka gaba daya ni ina ƙara gode ma Allah bayan yayi ni musulmi yayi ni mabiyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin musulmi din ya ya kuma yi ni cikin al'umma wanda ta karshe mabiya sai tijari radiyallahu ta'ala anhu kuma waɗanda suka durme a cikin soyayya da kuma biyayya ga Maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ina gode ma Allah kan haka da sauran yan uwana duka an bani minti biyar kuma dama mu muke ba da shawara sai an gance an baka minti kaza kai kokari ka kiyaye to ina ina roko dan na cinye minti wajen uku a wannan a kara mu minti biyu don Allah a wannan mazauni na murna da zagayowar shekarar da aka haifi maulana sheikh tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zo mana da rahama da ni'imomi duka a wannan wata watan safar goma sha uku ga watan safar da aka haifi manzo Allah aka haifi Maulana Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya zo mana da alhairai wanda yake babbar cikin mafi girma cikin alhairan da ya zo mana da shi shine ɗariƙarsa wanda manzo Allah ya ya ya baki kuma ya umurce shi ya ba dukkan mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wanda yake so zai iya saboda haka muna gode ma Allah akan haka shi maulana sai tijani radiyallahu ta'ala anhu idan za a yi shekara ɗaya ba kwana ba idan za a yi shekara kuma wata shekara ta sake zagayewa ana faɗin karamomin shi da akhlaqin shi na khalqiyya da khuluqiyya da kuma waɗansu abubuwa sai wata jani yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba za a iya kaiwa ƙarshe ba duk abin da zaka faɗi na karama sai wata jani da duk wani abu da zaka faɗi to ba za ka iya kaiwa matuƙa ba saboda haka alhamdulillahi mu hausawa mutanen najeriya muna cewa a matsayina na ni ba zazzagi muna cewa idan an ambaci a kano aka ce kano tumbin giwa ko da mai kazo an fika to shehu tijani shi ne tumbin giwa ko da mai kazo an fika radiyallahu ta'ala anhu Allah ya shayar da mu dukkan albarkacin da ya zo da su da mazanmu da matanmu muna gode ma Allah a cikin karamomin man sauti jani zan yi kisa a gurguje ita ma ko da ɗaya bisa kwata a kwata a cikin a cikin tsawon wannan kisa a gurguje zan yi maulana shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da ya zo fas yana bako shugaba sarkin fas ya ba shi masauki ya sauka yana nan yana masaukinsa sai wata waƙi'a ta faru sai wani mutum ya je masallaci don a lokacin akwai hammam akwai wurin wanka a wancan zamani wurin wanka da wurin da makewayi da sauransu ana yi ne ba a cikin gidajen mutane ba sai je wurin wanka sai ya zuba ya yarda kuɗi zinari a cikin wata jaka shikenan da ya gama wanka na ce zan yi ne a gurguje zan yanyanke waɗansu abubuwa da ya je da ya gama wanka ya fito sai ya nemi kuɗinsa ya rasa wato a takaice ya yarda wannan dukiya tashi shikenan ya yi ta cigiya ya yi ƙoƙarin yadda zai samu bai samu ba a cikin cigiya da yake yi sai wani bawan Allah ya kira shi ya ce menene nake ji ana bayani sai ya gaya miki sai ya ce to wata iri ce ya nuna miki ya siffanta miki irinta sai ya ɗaga jakan nan sai ya ce ko ita ce wannan ai sai ya kai miki runguma gaba ɗaya ya ce ai ita ce shi kenan sai ya ba shi abinsa zai ma yi mishi alheri ta ai naka ne ai ba zan karɓi komai ba ina nema wannan ai naka ne haƙƙinka ne ba wani abu ma a kanka ka je dukiyarka ce shi kenan da ya tafi garin murna sai ya ce mata ai idan kai ba kai ɗan aljanna ne wannan bawa Allah kai dan aljanna ne idan kai ba dan aljanna bane to ai na ce da Allah na roka a kara mun miki biyu idan kai ba dan aljanna bane to ka matata ta saku to a takaice zan yanke da saboda minti biyun yanzu aka an gaya mun saura minti biyu a takaice dai magana ta zo wurin shehu tijani wani mai gadin shehu tijani ne shi ma kisa ce mai tsawo shi ne ya ji ya ce a da ya je duk wurin malamai a fasa aka ce ai ba wani magana ai ai manu talaki cikin fikihu a shi kenan dalilin za aka ce haramun kenan ka riga matarka ta sauku waye ya san kai dan aljanna ne saboda haka sai wannan mutumi sai ya ce a akwai wani malami ba zan kai ka in shi ya ce maka ka ta saku to duk duniya ma ba wanda ba malamin da zai halatta maka matan nan in kuma ya ce ba ta saku ba shikenan kuma duk duniya ba wanda zai zai haranta maka mataka ya kai shi wurin shehu tijani shehu tijani ya ce matarka ba abin da ya shafi matarka a ba ta saku ba rigima ta kai duk malamai kuma suka ce to dama wannan bakon malamin sarki ya fi ta shi duk a kawunan mu sai kuma kishi da gira sai ta tashi sai aka ta kai ta aka kira shi fada da aka kira shi fada yana shigowa fada hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wirata kawai ta sa dukkan su da sarkin da duk malaman nan gaba daya aka miƙe wannan abin da nake yana daga cikin abin da nake so in kawo wannan kisar malamai suna kawo amma akwai abubuwa da ake yayyankewa ni ma na yayyanke waɗansu abubuwa wannan abin Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu bai shigo wannan fadar sarki ba sai da duka nurin muhammadiya nurin wurata gaba daya ta muhammadiya ta bayyana a goshiki yana shigowa kowa ya tashi gaba daya da malaman da suke kinshi da wanda suke son shi da kuma sarkin gaba daya aka ya zauna ya ba da kisa na sake yanke sauran bayanai ya ba da fatawa ya ce ai wannan ƙananan ai almajirai ma su suke karanta wannan nasin abu ne mai sauki malamai hankalin zai tashi kace almajirai eh shikenan yace ai a cikin a cikin hizbi biyu din nan tsakanin hizbi biyu anan aya take sai shehu dijani yace ai hukuncin yana nan Allah tabaraka wa ta'ala ne yace a maqam maqam rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa karama ta alqur'ani kaga na kara na kasa farka farkon ayar sai sai tijani yace ai Allah tabaraka wata'ala ya ce duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa to aljanna ita ce makomarsa kowa ya san kuɗi dai ko a shi wannan bawan Allah ma tarihi ya nuna abin cefa ne yake tunani abin da ya kai wannan masallacin kenan yana neman yanzu ya samu cefa ne amma ya ji tsoron Allah ya mayar da wannan haƙƙi ga mai saboda haka sai tijani ce wannan ai amsar kenan gaba daya duka duka gaba daya duk duniya ta yi yadda da wannan hukunci nashi ta yadda da wannan fasara nashi radiyallahu ta'ala anhu Allah ya shayar da mu faira ta tijaniya da babban halifansa maulana Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba wuri ne na wa'azi ba an aka je malamai aka ce su bude duk abin da suke da shi to a shekara ma na gaya muku ba za a iya ba da wasu waɗansu abubuwa nake wuce jani ba da wannan nake muku fatan alkhairi ina muku fatan a tashi lafiya dumtum kama rumtum wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sai wani lokaci kuma.
Alaikum salam. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu maulamu a sheik muhammad nazifi allah ya saka da alkhairi allah ya kara lafiya allah ya sa a gama lafiya ya kara imani lokacin da sheik muhammad nazifi ke cikin gabatar da bayani a cikin janabin maulamu sheik tijjani adallahu ta'ala anhu allah ya kawo mana wadda daga cikin manyan baƙi masoya sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai khalifa a sheik muhammad ashir albadawi allah ya ba shi dama halatta wannan mazauni shi muna maka barka da zuwa akwai alfa a sheik muhammad kabir wanda suke tare shi ma muna masa barka da zuwa da sauran duka bayan Allah da suka yi musu rakiya Allah ya saka da alkhairi akwai alhaji awale shi ma Allah ya kawo mana shi wannan mazauni muna masa barka da zuwa duka da kowa mu marabce shi da zatinsa da sunansa muna fatan Allah ya haɗa mu cikin ladan baki ɗaya lallai bayan nan don Allah ɗazu dai an samu nutsuwa amma yanzu ina ganin abun ya ɗan rikice muku don Allah muna roƙon iyayenmu mata su taimake mu a ɗan samu nutsuwa a wurin nan mun zo wurin nan ne domin samun amfanin abin da maulanmu ya zo da shi wannan duniya kuma alhamdulillah muna ta ƙaruwa to kada wasu ku su haramta waɗansu daga cikin ku ƙaruwa da irin wannan abin mata ku ne iyayen al'umma muna so wannan sakonnin da yake tafiya daga nan ku dauke shi ku je ku isar da shi kasa musamman ku dalibai yan uwana don Allah ku taimake mu ku shiru yanzu muna masu farin cikin gabatar da babban bakon mu a Sheikh Muhammad Awal bin Usman daga Saminaka kamar yadda muka faɗa tun dazu ya yi tattaki tsakanin sakano daga garin saminaka don muhimmanta wannan taron yanzu ma muke jin labari tun jiya ya zo don taron nan a nan garin ya kwana kuma mu shaida ne yana nan tun kafin karfe goma sha ɗaya tun karfe goma ɗan wani abu yake nan gurin amma kuma saboda shauƙinsa da kishinsa ga wannan al'amari dai har yanzu muna tare da shi daga cikin dalilin da ya sa muka gabatar da babanmu ya ba da uzuri sannan kuma shi she Muhammad Awal ba irin malaman da za a ce ga dan lokaci kaɗan tafi bane musamman yayi wuta kakkiya ya zo don wannan abun inda so samu ne ma bashi awa hudu zuwa biyar har sai kowa ya fara rangaci na gengedi sannan mu ce to alhamdulillah amma duba da yanayin uzuri da lokuta da sauran larurori da yan da yan uwa suke da shi to insha Allah za mu bashi tun daga yanzu nan har zuwa nan da awa daya ya kwararo mana bayani a cikin janabin maulamu shehu tijjani Allah ta'ala anu musamman maudu'insa mai taken a mu'amalolin maulamu shehu ahmad tijjani radiyallahu ta'ala anu saboda haka muna masu farin cikin gabatar da shi amma still dai muna ƙara neman alfarma daga iyaye mata hayaniya tana zuwa nan sosai dan Allah yan agaji mata ku taimake mu duk wanda take a tsaye tas a tsaye ba a zaune ba to ta fita waje sai ta cigaba da labarin a waje do Allah wanda kuma ta zo sauraro ne to ta tsaya ta saurara gefen maza dai masha Allah ba mu da wata hayaniya na'am to masha Allah sayyidina Muhammad rasulullah Muhammadur rasulullah la ilaha illallah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to duk mai kaunar sayyidina Muhammad Rasulullahi ya nutsu ta nutsu ki nutsu nutsu mu saurari abin da za a gaya mana masha a gaskiya masoya ne mun gode alhamdulillah Thank you. haka da yawa auzubillah duka bin za a haɗa wannan ba ta yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اجري لنا بهذا المحضر والشعب في بنزلة تأكلنا بالظفر bayan haka manyan baki masoya Allah masoya maulana Muhammadu Rasulullah sallama masoya maulana Abul Abbas Tijani radiyallahu ta'ala anhu masoya maulana Shawul Islam Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu waɗanda suka zo daga wurare daban-daban angoni daban-daban shehannanku mukaddamai da sauran muridai ɗan uwana da kowa da kowa an ma'afuwa ba sai na kira sunan kowa da kowa ba kasantuwan na iya cewa bako ne a gari amma ba bako ne a cikin zumunci cikin Allah da annabi Muhammadu ba na yi mana sallama duka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya azurta mu da wannan wuni mai albarka a cikin wannan rana mai albarka wanda wannan kungiya mai albarka ta ware karkashin jagorancin shugabanta shine ainihin Alhaji Haruna na kungiyar TikTok da dan a tattauna akan wannan janabi mai alfarma shine janabin Maulana Abdul Abbas Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu muna fata abin da sauran magabata suka tattauna kamar shi mai girma imam ko na ibi da gabata da mai girma mai shari'a alƙali Mustapha Umar Suleiman da sauran ɗan uwa da ya sauka yanzu wakilin Shak Musa Doso da sauran kowa da kowa Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji alfarman maulan mu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kasantuwan ba lokaci ban san yadda zan yi in fara abun ba kuma maudu'in yana da faɗi sai dai idan abin da lokaci ya bayar to Allah ka bana mu iko amfa Allah ka amfanar da mu da abin Maulana Abu Abbas Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ramzi ne daga cikin rumujin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana shi ramzi ne daga cikin ramzi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane abu na Allah yana da mazharinsa na zahiri da mazharinsa na baɗi da mazharinsa na baɗinin baɗi to Tijani radiyallahu ta'ala anhu mazhari ne na annabi Muhammadu na zuciyar Maulana Muhammad Rasulullahi ma'ana baɗinin annabi alaihi salatu wassalam kenan dan haka tattaunawa akan mu'amalar sa to kamar ana tattaunawa ne akan baɗinin mu'amalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi mazharin sa mazhari ne na tajallil imani muna da salasatu mazahir na addinin musulunci akwai mazharin islami akwai mazharin imani akwai mazharin ihsani mazharin islami shine maulamu muhammad rasulullah yayi buruzi da shi ya bayyana ga dukkan duniya gaba daya mazharin imani shine maulamu shu ahmad tijani ya bayyana da shi sai mazharin ihsani shine shul islam shu ibrahim ya bayyana da shi shu tijani Allah kara masa yarda idan zaka tattauna akan shi to kai tsaye kamar za ka tattauna ne akan zuciyar annabi muhammadu wannan shine kamar ma'ajin sirrinsa a zasu maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to haka abinda nake so na ja hankalin mutane yanzu kai tsaye a wannan mazauni da wannan tattaunawa da ake yi ka kaddara kai tsaye ana tattaunawa da zuciyarka ce mubasharatan kai tsaye abin da ya kamata mutum ya sani kenan ko ya ji a cikin zuciyarsa haka domin tajallin zuciyar annabi ake tattaunawa a kan shi shi kuma annabi alaihi salatu wasallam ya ce mana ala innakal jasad mudghatan idza salah salah tisrqullah annabi ya ce a cikin mutum akwai tsokar da in ta gyara mutum ya gyaru in ta baci mutum ya baci wannan tsoka ita ce zuciya wannan zuciyar shine maulana shi ahmad al-tijani radiyallahu ta'ala anhu sauraka muna fata Allah ya amfanar da mu da duk abin da muka ji da wanda za mu ji nan gaba wala na shi amma da tijan Allah ƙara masa yarda mu'amalarsa za mu kasawa kamar gida biyu dan adam yana mu'amala tsakaninsa da kamar mazahir guda biyu akwai tajalli na hadra Allah akwai tajalli na hadrar bayan Allah wanda Allah ta'ala ke kamar mu'amala da su a cikin shi suraka mu'amala kai ke ka dungule ta za su koma gida ne mu'amala da Allah da mu'amala da halittar Allah masu hikimar magana suna cewa addinu al-mu'amala addini gaba ɗayansa mu'amala ne saboda malamai sun ce duk abin da za ka yi na ibada ko wani aƙida ko wani dukkan menene sunanta mu'amala to ɗayan biyu ne ko dai kai da Allah kai tsaye ko kai da halittar Allah kai tsaye kenan ka dunkule mu'amala zai kasance gida biyu mu'amala da Allah sai mu'amala da bayin Allah kashi na farko kenan to tijani Allah ta'ala ya kara masa yarda mu'amalarsa kashin farko mu'amalarsa da Allah mutum ne wadan wanda yake da matukar tsayuwa akan kyautata alaka da kyautata mu'amala da Allah madaukakin sarki walama Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama da addinin musulunci akan mukamai uku mukamin farko ainihin islam mukami na biyu iman mukami na biyu isan a dunkule kafin bayan Allah su zo su ainihin kowa ya shiga ofishinsa ya aikinsa wurin karkatawa da shi wani gane Allah ta'ala kara masa yadda a mu'amalarsu da Allah matakin farko inda ake neman bawa shine matakin imani wanda ake kiran shi aqida a masu ilimin tauhidi to tijani Allah kara masa yarda kowa ya san a tarihin sa yana da qawiyin imani ne kuma qawil qawil aqidati yana da karfin imani da Allah yana da karfin imani da aqidar da yadda da ita dangane da Allah madaukakin sarki yana da fatoyi kala kala waɗanda suka saba ma sauran malamai masu sako sako dangane da sha'anin aqida wanda wannan ke nuna alaƙarsa da Allah yana da karfi sosai sosai to da zana Allah ta'ala kara masa yarda idan ka kasa alakarsa da Allah ko mu'amalarsa da Allah ta wannan janabin zaka kasa akalla shi ma gida biyu mu'amala da Allah ta bangaren imani da aqida sai mu'amala da Allah ta bangaren ibadar Allah a mu'amalarsa da Allah ta bangaren imani da aqida zaka same cewa ainihin dukkan abin da bayan Allah suka yi da rauni ko suke da safa-safa a kai za ka same shi shi bai da wannan abin da duniya ta kiyaye daga cikin abin da ya shafi wannan bangaren ko wannan janabin nashi saboda tsananin ladabi da sanin girman Allah da sanin ladabi ga Allah da kuma karfin aqidarsa da Allah an ce idan zai zauna zai yarda ya tura kafarsa ta fuskanci gawar ba don komai ba saboda ya ce anan ne yake sujuda wa Allah madaukakin sarki in ya miƙe kafarsa to kamar ya rashin ladabi wa Allah madaukakin sarki ke wannan yana nuna karfin fahimta ce ta da Allah madaukakin sarki da kuma kyautata mu'amalarsa da Allah a wannan janabi to tijani Allah ta'ala kara masa yadda a alaƙarsa da Allah da mu'amalarsa da Allah ne tsayuwar dare ne ne yawaita azumi ne sannan ne ainihin yawaita zikirin Allah ne da tabarru'i da askar baji bagani sannan ne yawan karanta littafin Allah ne alkur'ani mai girma har ma malamai suna cewa daga cikin abin da aka fi sani mafi shahara a alaƙarsu da alkur'ani mai girma shine karanta subuhi a kullun so biyu da safe zai karanta ta ƙara da daddare zai tilawa a sati zai ya khatama na alkur'ani so biyu kenan a mafi shaharar ruwaya akwai waɗanda suka rawaito so uku amma mafi shaharar ruwaya so biyu duk sati zai yi khatma na alqur'ani ke yi khatma farko ta qara khatma ta biyu tilawa saboda karfin alaƙarsa da mu'amalar da lissafin Allah mai girma saboda sanin girman Allah madaukakin da daddare yana da wasu adadin auradi ko lawazim na nafil filin dare wanda har ya ɗauki wannan tajallin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan yana nafila har sai kafarsa ta kasa saboda tsayuwar dare yana da irin wannan saboda alaƙarsa da kyautata mu'amalarsa da Allah a bangaren duk abin da zai shafi kwanta imani ko taɓa imani shauki zana Allah ta'ala ƙara masa yadda ya tsananta matuka wurin duk abin da zai yi wasa da imanin bawa daga cikin abin da zai wasa da imanin bawa shine wasa da littafin Allah da wasa da sunayen Allah da wasa da kalmomin Allah shauki zana aqidarsa ko da haɗa sunanka da shubuhar sunar Allah da yadda ba kamar misali a ce maka abdul abdu muhammad ko abdu ahmad ko abdu barhamu ko abdu inyas wanda muke da shi irin wannan to shi a tsintsin to gani da yadda ba sai da kace abdullahi ko abdul maliki ya zamto wannan wajen dole Allah zaka sa saboda ka san a aqidarsa da Allah da kuma tasliminsa da Allah da wara'u mana ka kakan idan ka hada sunanka wurin sa sunan Allah ka sa wanda ba Allah ba to a kaidarsa ka yi da ka kafurta saboda tsantsan wara'u da shi jani saboda sanin Allah madaukakin sarki shi jana Allah kara masa da daga cikin tsantsayininsa da mu'amalarsa da Allah kyakkyawa daga cikin fatawar da ya saka a duniya shine idan mutum ya ganganci ya rubuta wani abu na ayin alkur'ani mai girma sai ya haɗa ta da gawa ko ya sa a cikin najasa yana sani to mubasharatan ya rida kaga wannan ya zama raji ga wanda zai ɗauki suratul yasin completely ya lallabe gawa da shi da sunan likafani wanda wasu ɗan uwa suna yin haka duk da yake ba mazhabi mu bane mazhabin shi'a ne ke irin wannan to a fatawar shoki jami'ar jami saboda ayin alqur'ani ne kuma gawa zai rike in ya rike hasali ma tun kafin ya rike ya zama najasa shi kuma shoki jami'ar idan ka haɗa alqur'ani da najasa ka yi rija sadaka ka kenan a fatawar shoki jami'ar dukkan batijanan da ya nade likafani da suratul yasin ya nade gawa da shi to mubasharatan ya rida wannan na daga cikin tsantsanin shautu jani da duk wani abu wanda zai wasa da Allah ko da littafin Allah ko da duk abin da zai taba imani daga cikin fatoyinsa da tsantsaninsa akan duk abin da zai taba imanin bawa shine akwai fatoyinsa wanda ya shafi cewa duk abin da kaci na haramun ko na shubuha ko na riba ko mubasharatan yana taba imani a zuciya Suratu Shuddan ya yi dogon lakta ya yi dogon wasiƙa ya yi dogon wasiya wanda ya taka ya yi jan kulli ne ƙarfi akan dukkan mutujani ya yi taka tsantsan wurin me zai ci me zai sha sannan me zai ɗaura sannan me zai hau na abin hawa sannan me zai kwanta a kai ko zai kwana na gida ko abin da kan madaka ko na sutura ba don kome ba saboda ta'ammulinsa da haramu ko shubuha ko riba ko abin da kama da haka kai tsaye yana rushe imani idan kuma imani ya rushe to kai tsaye aqida ta tafi imaninka da Allah ta tafi tsoron Allah ka ya tafi ba za an karba shi da ga karbin ba kana wasa da shi ga daga daga nan kuma komai na ka je rushe gaban gida to wannan bangaren da wannan jarabin yana da faɗi sosai a ma'amalar shoki ganin da Allah madaukakin sarki wurin takatsatsan da warkunsa Allah ya kara masa da alfarma Maulana Rasulullahi ko kuma Allah ya kara mana kaunarsa ba zan kawaita ba wannan janabi saboda akwai wani da nake so na tsallaka abu na biyu alaƙar shoki gane da bayan Allah ko kuma mu'amalarsa da sauran halittar Allah gaba daya shi ma za mu ɗauka ɗan dake dake haka a gurguje mu'amalarsa ta farko mafi girma da halittar Allah mu'amalarsa da hadarin maulana Muhammad Rasulullahi so tijani la ƙara masa yarda idan ka karanta tarihinsa sai ka ji cewa a zuciyarka duk halittar Allah ba wanda yake da tsantsan takrima da tsantsan taslimi da tsantsan ladabi ga janabin annabi kamar shi tijani haka duk tarihi sai nuna gaban shi wannan abubuwa ne bayyane wannan abubuwa ne a rubuce ko ina azalinsa ya tabbata ya ishe ka ishara lokacin da mahaifinsa yi wafati yana da shekara goma sha takwas ko shekara ashirin a wani ƙaunin ko ashirin da ɗaya a wani ƙaunin kamar yadda aka ce ya yi aure yana shekara sha takwas ya shekara ɗaya da mata ka ga zama shekara sha tara kenan a wannan bayan shekara ɗayan mahaifinsa suka rasu duk a rana ɗaya mahaifi da mahaifiya wannan ya sabbaba masa fita neman ilmin rijali malamai suka ce ya fita neman ilmin rijali ne saboda wani fa'iyar rak saboda ya sadu da kakansa maulana rasulullahi saraka abin da fita daga shotu janin daga gida neman annabi muhammadu gila wani zai ce to neman annabi muhammadu ta yaya saboda a lokacin sufancin zamanin shine kaiwa su da zulmun ta har rijali magariyar tikewa a tafiyar mazaje shine su hadu da annabi muhammadu kuru da kuru shine ruhiyatul yaqaza la manaman kaga annabi a kuru da kuru mushafahatan ku tattauna da shi ka karba daga hannunsa ko daga gare to wannan shine muntahar rijal ko muntahar rijal shine kure wata ce madani so da Allah ta'ala kara masa yadda shekarun suna 21 daidai a wannan lokaci bisa mafi rinjayar ruwaya abinda zai baka mamaki a daidai wannan lokacin in sharuɗan da wanda yake nema ya samu na girma da martaba da isa da ilimi da ɗaukaka da wulaya shautu jami ya samu gaba daya bari ka na farko mahaifinsa babban malami ne babban wali ne sannan rikakken sharhi sannan kuma shahararren mai kuɗi duk an yi ma ba mai kuɗin mahaifinsa sannan duk an yi ma ba gida babban gida na ilimi kamar gidan war mahaifinsa sannan duk aina ma da ba wali garnaƙaƙi da ake aka sallama masa totally kamar mahaifinsa wannan ittifaqan sannan kakansa Muhammadu Muktar shine wanda ya tsari garin aina ma da saka gidansu suna da usala ne tsarki da ta'asisi na wannan gari na aina ma da saka ya taso a gidan girma ya taso a gidan ilimi ya taso a gidan sarfaka ya taso a gidan wulaya sannan kuma ya taso a gidan daula ne sunar daula ba muna daula ba a daidai wannan lokacin shehu tijjani bayan mahaifinsa ya yi wafati bayan ya yi masa aure da shekara ɗaya ya samu mata yar dangi yar asali wanda ta cika mace aka aura masa aka wafati aka bar shi da kuɗi maƙudan kuɗaɗe fa ba kuɗi muna kuɗi ba kuɗi na sosai sosai to idan kai ne aka maka lahu farko ga samartaka shekara ashirin da ɗaya ga ilimi ka hadisa alƙur'ani ka karanta sunna ka karanta fitu ka karanta komai ga gadon buzu ne mai gida ga gadon sirri ga gadon girma ga gadon almajirai ga gadon wulaya ga gadon daula ga mata sabuwa Allah ne rage ba sai ka tankwata kafa a gudu ba ko ba ga bane jama'a kowa ya zo yi ba duk sharuɗan da ake nema na girma ya tara kaf amma bane da ba sa mamaki wadana shi amma da tijani Allah ta'ala kara masa yadda wallahi haka ya nade wannan buzu ya tattara wannan kullun kudaden ya rufe gidajen ya tattara mata da za ta ba shi matsala ya sallame ta ya ɗibi kuɗi ne yawa ya mata isani ya bata ya ce zai tafi neman Allah ne kuma neman kakansa maulana Muhammadu Rasulullahi. ‘Yan uwa wannan abin a kalla ne a tarihin Shehu Jani kuma ita ce nukunar ma'amala ta farko wanda ya kamata dukkan mutum Jani ya sa hankalinsa a wajen. Mu in muka haɗa wannan sharuɗa a wannan zamani a to shi kenan faida ta zo kaka ta yanke kaka ko ba haka wani sura ta zo na a sha faida a yi karama a yi abubuwa a yi duk abin da za a yi tunda kowa yanzu yana yi ne don ya samu failan dan nake faila ba ina nufin failan gaske ba ina nufin failan kuɗi domin matashi yanzu ka ce masa faila shi tunanin shi ka samu kuɗi shi ne faila wai a wurin in aka ce kwatahi yanzu a wurin matasa wai samun kuɗi wai shi ne kwatahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba haka bane yan uwa to da samun kuɗi shi ne kwatahi da samun kuɗi shi ne faida da samun ɗaukaka shi ne fatahi ko faila da samun wani abu wanda ya shafi irin wannan shi ne faila to da so tijani ya nade kafa ya tankwashe ya zauna a budin mahaifinsa a daidai wannan gaba domin dukkan sarɗan faila da fatahi ya samu a wannan lokaci amma kamar ranar su amma da tijani ya nade komai ya fita gida abinda zai baka mamaki ya fita zai ɗauki kowanne lamar haka ya fita gidan ya tattare kuɗin nan gaba ɗaya ya ba mu ainihin ɗaya daga cikin hadiman mahaifinsa sai dai Muhammadu Tunusi sai Muhammadu Tunusi shine wanda ke sarrafa kuɗin mahaifinsa shi shehu da shi mahaifinsa yana raye haka ya tattara wannan maƙudan dalolin kuɗaɗe da garkan raƙumai garkan shanu garkan kwangin zumomi menene zan ce ton ton ton na dabilai sannan kuɗaɗe zallan kuɗaɗe na sulalla da raguna da tumaki da awaki da takarkarai da menene da abin da shine dukiya a wannan lokaci haka yake to ka je ka ci gaba da sarrafa wannan dukiya ainihin sai lokacin da na neme ka amma ko da ga masa ke ina za ka je yace shi yayi nan ina za ka je yace shi ma bai ta ci da ni ba amma da fara wannan lokaci akwai wani abu da sufar ta kira annabha rabbaniya shi wannan annabha rabbaniya din nan sun ce wani haske ne wani shi'a ne kamar wani karkatsi ne zan ce ko ko wani eto a ito karkatsin ko wani flashing na hasken hasra Allah madaukakin sarki na zatin Allah wanda in ya diga digo kamar kan allura a cikin zuciyar wali to kwatan kwatan abin da ya faru da annabi Musa falamma tajalla inna lil jamali ko ta'alu dakkan wa har Musa saika to idan Allah ya tajalli da irin wannan hasken digo din a cikin zuciyar wali to wannan hakan yakan kone ma wali dukkan duniya da abin da shafi duniya zai ji lokacin zai da shauƙin neman kowa da san ganin kowa da san saduwa da kowa sai maulana muhammadu rasulullahi abin da faru da tijani kenan bayan wafatin mahaifan sayyidi muhammad da sai da aisha allah ya kara masa yadda suka yi wafati su biyu a rana ɗaya aka yi musu kabari kusa da kusa wasu ma suka ce rami daya amma mafi ingancin waya an musu kabari a wuri ɗaya kusa da kusa wannan yana nan wannan yana nan to bayan an gama ainihin zaman ta'aziyya da zaman makoki kamar yadda ake faɗi ainihin wannan abin ya dira a cikin zuciyar shauki jani kuma irin wannan tafiya ba hali ya tafi da mata ba zai yiwu ba saboda shi kanshi bai san da zai je ba ballantana ina zai rika mata ta yin wannan tafiya kuma shi aka kira ba ita ba wannan jazbul ilahi ko jazbul rabbani din idan ya jira a cikin zuciyar wani to baya ganin komai baya ganin kowa sai yadda wannan haske tura shi to haka shi da ya fita gida cikin dare ba tare da sanin ina zai je ba kawai duk inda Hassan ya nuna masa je kauri kaza na zai je za ka yi ta daula a cikin duniya inda Hassan ya kaɗa shi ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan to tijani bai yanke wannan yawo ba sai da aka kashe masa kishinsa sai da ya kewaye dukkan waliyan Allah na wannan zamani dan da suka ansa sunansa waliyai mafiya girma daga cikinsu wanda tarihi ya fi nuna shi Tijjani ya yi mulakadi da su kuma ya amfana da su a zahirin mu'amala akwai sai Muhammadu Kurdi a Masar akwai sai da Abdullahi Hindi a Makka akwai sai da Abdul Karim Mustammani a Madina sauran duka bai amfana da su kamar yadda ya amfana da waɗannan manya-manya guda uku ba Maulana su Ahmad Tijani bayan duk ya gama da waɗannan marga-marga mazajen a cikin su akwai kudubin wannan zamani shine Abdulkarim Musammani shi su Abdullahi Hindi wanda yake Makka shi alƙawarin sa da Annabi alaihi salatu wassalama wa salamu a daidai wannan lokaci shine shi hazir sunni Tijani mana shine ne tsare da tattar sunnin Shehu Tijani idan Shehu Tijani ya zo Makka zai masa handle over na asararansa da ilmomansa da komai da komai ya gama yake shi kuma zai koma zuwa ga Allah a zaman da yake a Makka na zuwan Shehu Tijani ke ran da Shehu Tijani ya zo Makka aikin hajji ranar hadaratar alatin masa cewa Shehu Ahmad Tijani ya shigo Makka a ranar ya tura almajiransa sai ya Abdullah ya je ga mu Shehu Tijani cewa wane wane wane yana neman sa a cikin Makka daga nan ya dauki jiki ba ya gama aikin hajji ya zo ya gana da Abdullahi Hindi ya nemi ganin shi ya ce a ba za a gan shi ba manzo Allah ya ce ba wanda zai kara ganin sa daga nan sai kabari sai ce dama kai nake jira manzo Allah ya ce mu in ka zo na yi handilin komai da komai na abin da aka bani zuwa wurin ka kuma ina yin handilin ni kuma a wannan wata zan koma zuwa ga Allah dama kai nake jira kuma abin da ya faru kenan sai ce kuma gani na ba za ka gani ba amma za ka ga Abdul Karim Sammani shine kudubun mu na wannan zamani shi kuma yana Madina kuma shi abin da faru ke to me ya kamata ka karanta a wannan ma'amaloli akwai kazaya da yawa zaman sa a Masar da Abdul Karim Sammani Mahmud Kurdi abubuwa sun faru da yawa an yi fatoyi da yawa a nan ne kadiya ta magana kan Kaaba da da da menene ya faru abubuwa da ya da yawa saboda yanayin lokaci amma abin da nake so da dunkule a wannan mu'amalar ka ta jaula a marhala ta farko da marhala ta biyu na rayuwarsa shine kyautata mu'amala da dukkan wani tajalli na Allah ko tajalli na Maulana Muhammad Rasulullahi abin da nake nufi da wannan magana shine duk wani wali daga cikin auliya'u tajallin Allah ne ya jira a kansa ta hannun Maulana alaihi salatu wassalam yayi zamto ahaliya ga wannan mukamin na wilaya sura gare su tijani je wurin sa kai tsaye saboda iya mu'amalarsa da sanin waye Allah kai tsaye a lokacin yana mu'amala da Allah ne sannan idan su tijani ya hango hakkan wali ya masa hutun zanni da cewa idan ya je zai amfana idan ya je wali shi kuma ya durkusa ya rangwafa ya nuna shi kuma yana bukatar amfana da su tijani ne su tijani haka zai mu'amalance shi a matsayin ya hango mazhari ne na Maulana Muhammad Rasulullahi aka shau tijani din da bin waliyan nan ɗaya bayan ɗaya har idan ka lakkana masa tsarika ba zai karba ba zai karba ko da ko ba zai karanta ba idan ka ba shi auradi zai karba idan ka ba shi sirri zai karba su asraran su musammatul asri su asmaul idrisiyya da sauran azkar namu da yawa duk ya samu a wurin abdul karim musammani ya samu su a wurin ainihin sayyid muhammadu kurri ya samu su a wurin shi su abdullahi hinjikin dukka amma kowanne bai ce ba zai karba ba ɗariƙar naqshbandiyya da sauran ɗariƙu duka ya karɓa a wurin ainihin da halwatiya ya karɓa wurin abdulkarim musamma mahmud al-kurdi ta karɓa halwatiya ya karɓi shazaliya da naqshbandiyya har ma da qadiriyya da sauran amma duk bai karanta ba amma saboda iya mu'amala kowanne ya ba shi kaza ba zai ci a'a ba saboda yana da yakinin yana mu'amala ne da hadar Allah da kuma hadar Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin ita ne sai buruzi sai tajalli akan waɗannan waliyan da ya hango hasken annabi da wuri wannan kafin na wuce wannan nukunar idan wannan yana nuna mana wani abu to daga cikin abu na farko da zamu driving na lesson a wannan daula tasa a tsafka na farko a rayuwarsa yana nuna mana kyautata mu'amala da dukkan wani bawan Allah daga cikin bayan Allah sabanin abin da ke faruwa a yau wannan shine farashi kan mana farko da nake so mu a shawara ta mu kalla muna da su adadi da yawa a mu'amalolinmu da magabata manya wani idan shehi ba shehi sa bane sura ka shi ba shehin kowa bane zai iya keta mutuncin sa zai iya keta marhaban sa zai iya duk abin da baka zaka mara kyau zai iya yi wannan ba daidai bane har haka ma zaka ga ana ta fada ta fada ce gaba tsakanin muridan shehuwa da shehuwa ne ko da shehuwa nan ba kai tsaye da shehuwa ne billahi alazim wannan ba tarbiyar to tunani bane ba kuma tarbiyar to islam shehu ibrahim bane mulmul islam ya ga mana cewa معظما لأهله جميعا لا سيما لخاصتك المطيعة haka shi ya ga mana Allah kara masa yadda saboda wannan lokutar yana da kyau mu kalle ta da idan basira daga cikin mu'amaloli na Maulana Abul Abbas Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala a mu'amalar sa na farko kafin mu zo ga wannan shine mu'amalar sa da Alqur'ani mai girma inda ya haddace Alqur'ani yana dan shekara bakwai sannan yake karanta subuhi subuhi so biyu a kowane rana a sati ya khatma so biyu to sai ka kalli kanka kai ya kake mu'amalantar alqur'ani mai girma sannan bayan nan yace mafi kankantan abin da mahdacin alqur'ani ya kamata ya kiyaye na karanta alqur'ani a kowane rana shine izu biyu juz'i ɗaya kenan mafi kankanta wannan shine umarnin shi tijani akan duk wani wanda ya hadisi alqur'ani mai girma bai masa sauki da sassauci akan alal aqalli izu biyu a kowane rana ba kaga a wata zai khasma ke idan kuma kana da ikon da zaka ci haka ma'ana ka ci in kana da ikon da zaka dauki wuri da yinsa na dissati khasma biyu ka dauka a matsayin ka na alaramma ga waɗanda ba alarammomi ba fa qaru ma tafsir min alquran abin da ya samu sai ka karanta idan zaka yi izu biyu kai in zaka yi izu ɗaya kai in zaka iya sha shumuni ne ainihin rubu'i zaka iya kai in ma shumuni zaka iya kowane rana kai shi da shehu radiyallahu ta'ala anhu da ya daka waye gari ainihin rana ka fada ko wuni ya wuce da dare ya wuce baka karanta alqur'ani ko da shafi ɗaya ba wannan shine ummanin Maulana Shu Ahmad Tijani a wurin mu'amalar ta tsariga da alqur'ani ne girma wannan anan mun ji mu'amaloli biyu kwarara masu ƙarfi mu'amalar ta alqur'ani ka jiran nashi in naka ba haka bane ka gyara mu'amala ta biyu mu'amala da sauran rijalu bayan Allah mazaje waliyai ka je inda mu'amalanci waliyan zamanin sa da mazajen zamanin sa cikin takrima da girmamawa da ladabi gare su gurgurdan hali tare da ni yana ganin mazharin Maulana Muhammad Rasulullahi idan ba haka kake mu'amalantar mazaje ba ma'ana bayan Allah shahanai ba shine ka gyara sai abu na uku ka ji yanda mu'amalanci dukiyar da aka bar masa wanda ita ta fi tsole mana ido a yau ya tattara ta ya nade ya aje a gefe ko kwandala bai dauka ba da sunan gado ya nadaye gaba dan neman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba za ka iya majuciya irin wannan kau da kan ba to ka kwatanta kar ka kuka cin haramun da suwa da bane kama da haka mu'amala na uku kenan mu'amala na hudu ka da shi tijani ya kau da dukkan wata girma da wata martaba da ya gada a shimfidar mahaifinsa yadda shi girman da ta fi wannan girma shi ne neman yardan Allah da neman ganawa da kakansa Maulana Muhammad Rasulullahi to kaga shi da ya gaji ma girman kenan sai kuma kila kana neman girman ne da karfin tsiya sama ƙasa gabar da makula da arewa ko da ko da wurgi ko har wurgi wasu daga cikin suna yi dan neman girma dan neman shora dan neman ajisu dan neman wasu abu makamantan haka wannan ba su kira shi janibaci ma'amala ta biyar a wannan zirin shine yadda Sheikh Jami ya mu'amalanci iyalinsa da ya san abin da yadda na zuciyarsa ya fi karfinta ba zai iya tafiya da ita ba ya wulakanta ta ba bai ci mutuncinta ba bai tozarta ta ba sai lallabe ta ya sallame ta ya kuma ba ta kuɗi maƙudai waɗanda za ta iya rayuwa ba tare da takurawa ba kaga kenan wannan yana nuna mana ko da kun samu sabani da mata ko da ko ta bangaren ka ne ballantana idan ta bangaren ka ne ba shi mutunci ba zagi ba duka hasali ma ainihin wasu na sarahan jamila ka ɗauki kuɗi mai yawa ka bata ka rubuta mata takaddanta ka bata jari ka ɗauki mota ta ɗiba mata kayanta ta kai mata gida idan babu sauran zama kenan da kuma da sauran zama ta kidda a ɗakin ta yadda Allah ta'ala ya ce kuma kana girmama ta kana mutunta ta kana ainihin kuma yi mata takrima wannan shine da biya Maulana Shehu Ahmad Tijani Allah ta'ala ya kara masa da wannan ma'amala Shehu Tijani kenan akalla nukuda biyar a wannan tabaka ta farko ko marhala ta farko ta rayuwarsa sai marhala ta biyu marhala ta biyu shine da ya gama nike magaji gaba daya ya laluba a faɗin duniya ba wani namiji wanda Shehu Tijani yake gani zai iya zuwa wurinsa ya ɗanɗana wani abu sai ya dukufa sai ya to bari tinkari namijin mazajen gaba ɗaya daga nan kawai sai ya tinkari neman annabi Muhammad mu ba sharata to jani shiga halwa asalatu fati lima awulika maganganu daban-daban wayoyi daban-daban akan yaya yaya abin ya kasance amma dai alal akalli an ruwaito shekara biyar an ruwaito shekara biyu an ruwaito dai watanni haka haka da sauransu ko ma dai menene ya shiga halwar neman kakansa manzo Allah a garin Abi Sambuna ko shekara nawa ne ko wata ne ko ma yaya ne karshe dai ya hadu da kakansa Maulana Muhammad Rasulullah ya tazakka Allah manaman a karara ba a bacci ba ya masa abin da ya masa ya lakana masa tariqa tijariyarsa da abin da aka fara istifari da yasa aka fati dari har sai aka shekara hudu akan haka sannan bayan shekara hudu ya kalmala masa da la ilaha illallah lazim yasa lokacin to da yana da shekara 46 ya hada da manzo Allah ya cika shekara 50 aka saka masa kalmar la ilaha illallah a wani shekara 50 ya hau kujerar sa ta farko ta qurbaniya uzuma qurbaniya uzuma din nan ko khatmul wilaya afwan khatmul awliya a wani shekara 50 ya hau wannan kujera ta sa ina so da abinda nake so na fitar na mu'amalarsa a wannan nukudodi daga ganin annabi alaihi salatu wassalamu zuwa kammala wuridinsa na lazimin safe da yamma da wajiba da sunan shine abu na farko ran da ya ga kakansa maulana muhammad rasulullahi abin da ya fara tambayarsa ya rasulullahi a ana sharifun abin da ya fara tambayarsa ya rasulullahi da gaske ne sharifi ma'ana da gaske ni jinin sharifi ni ahlul bait ne an ce dalilin da yasa sunan Imam Annabi wannan tambaya shine ya gani a rubuce a tarihin gidan su cewa ana ta musu sharifi har ma da salsala tun daga kansu har zuwa kan manzali amma saboda ta karban tsan waraku na sauki dani da iya taku zai amsa wannan kalmar ta sharifi mubasharakan baya amsa ya tattali wannan hasirin da ya ga Annabi kararar ido da ido ya tambaye shi to ran da ya gan shi abin da fara tambaye shi kenan me wannan ke nuna maka dan uwa ya fa gani a rubuce ya yadda da na kakanni shi ya san martabar gidansu amma bai daura su ba sai da ido da ido da Maulana Muhammad Rasulullahi Allah na ma karin ka da fakarci wannan shine rubun da nake so mu ce mu'amala muke karantawa ko ina ma karin ka da fakarci masu green menene green din ya je gona kowa ya kowa ya kowa ya dan uwa akwai abubuwa da yawa ana yayin sharftaka ku yi haƙuri musamman a wurin shairai shairai sun fi ƙaryan sharftaka zakirai kuma sun fi ƙaryan hakika abin da ke faruwa kenan kowane bangare su kuma shairai sun fi ƙaryan da'awa kowane abin da Allah ya jarfi su mu mun gode Allah mun muride da ba shairai bane ba kowane ba kowane bangare bane muna nan a muride su bangaren masu ƙaryan shihanta da'awa da'awan sirri da'awan mafarki da'awan tashi sama da'awan ya ga kaza ya ga kujera kaza sama tana kirkiri ya hawa an ce masa shine shine sahibu sirri ko sahibu da kashafa na angon su ga sanan da abubuwa an bashi kwajiri an bashi kaza an bashi takobi an bashi sanda an bashi rawani haka haka dai ga shi na abubuwa ka ji kaman wasa la ilaha illallah su kuma sha'irai ani tarfaka kowa sharu yanzu yana fara shura ya fara zama ana in ya fara ga mai ka gama lafiya to bayan wata ɗaya sai ga da ta ya shuru ya shuru duk lungun da yake da shi shuru su kuma zakire afur yan uwa su kuma jazba jazba jazba karshe da'awa ta hakika a jingina sallah an shafa sallah an wuce ta an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza to inna lillahi wa inna ilaihi ba ina so ina so mu gyara ne kuma wannan ba da daddare ke ba da yan uwa na matasa ne saboda abin ya faruwa a cikin mu matasa mu yara shahana mu ba su da wannan gayyar mu ne matasa da wannan shiriri ta da wannan haukan ko ba wani abu ya takaita mu har ya jefa mutum zuwa ga wannan ba wallahi tallahi rashin karatu ne da kuma rashin wane ne karka wanda ya rike ka kowa ya taso shi zai iya jan kansa da kansa ko da kurshin sa a raye zai yi tsallan baɗake ya buke shehin ya make ya ce ya samu mukamin da wani shehin to wannan abubuwa shi ke faruwa to a dunkule idan ka kalli wannan mu'amala ta cewa Allah ƙara masa yadda za ka karanci yadda ya kamata ka mu'amalanci habra musamman habra maulana muhammad rasulullahi suraka da awar saka ba da jiya ce tijanibanci ya kamata mu kansil din wannan wannan mu'amalar ba ta a cikin tarbiyyar tijaniya da wanke hanta ko da awar muqaddamanci ko da awar irshadi ko da awar sirri ba yi da cikin ɗagar kyau tijani har ma kyau tijani ya ce wannan abin yana bayuwa zuwa ga cikawa ba imani shi ya ya faɗa haka da bakin shi da'awar sirri ko da wani mukami ko da wani matsayi yana bayuwa mutum ya cika ba imani in ji sai ku gani sallallahu ta'ala saraka yan uwa masu da'awan abubuwa abubuwa haka sai mu kula dan girman Allah haka shi jami'a ma'amala sahabara kai ma kai kamata ka ma'amalanta saboda haka sai ko masu da'awar asrar kuɗi ne na buga kuɗi duk abin da suke takama da jina asrar zaka ga wani asrar ne na neman duniya ko kuɗi ko girma ko ɗaukaka ko shuhura ka manta ne da maganar shehu marhibu zuhur ko abdu zuhur shukran shukran ya ce mana wanda yake son zuhuri shi da bawan zuhuri sai zama ta abin da yake bauta ma yana bayuwa zuwa ga bautan da bayyana ne wanda kuma yake son ɓuya shehu ya ce shi ya zama bawan ɓuya ya ta mamakalewa ya ta ɓuyansa ya zama bawan wannan abin shi ma cuta ne a zuciya bai sani ba kufur riyasa ne a ɓoye wannan kuma a bayyane shi ke nan bambanci ya ce shehu ya za a kasance ita mulhibin lafi wa abdullahi hakan wanda ke san Allah ya fawwala ma Allah lamarin su shi ne bawan Allah na gaske har yake cewa to bawa kawai ya zama na Allah yanda Allah ya yi da shi kawai ya bi in Allah ya yi da shi zai aiki a bayyane ya bi in Allah ya yi da shi zai aiki a ɓoye ya bi kawai shi kenan manufa a samu kwakwaran ikhlasi da sallama wa Allah madaukakin sarki wannan shine tabiyar Maulana Shehu Ahmad Tijani wurin mu'amalantar Allah da wannan mu'amaloli a hadara suraka ana wannan mu'amalar daga ganin annabi zuwa ga cika masa tsirika min driving mu'amaloli kwarara guda uku wanda suna daga cikin matsalolinmu na wannan zamani in ka hada da guda biyar din baya mun samu mu'amaloli guda takwas kenan a mu'amalar Shehu Tijani Allah ya kara masa da alfarma Maulana Muhammad Rasulullahi sai ɗabƙa na uku daga cikin ɗabƙa na rayuwarsa shine bayan ya zama shehi mana ya zama shekhu tsarika daga shekara hamsin shi kuma zuwa shekara sittin da uku kenan tsakanin abi sambuna kenan zuwa eh mafi da yawa abi sambun to tijani ya shahara a duniya ya lakana ɗarika sosai duniya ta kwararo zuwa wuri muridai sun kwararo zuwa wuri kowa da kowa yana neman ainihin addu'arsa kuma yana neman albarkarsa kuma yana neman wani abu a hannunsa to ya shi ya ma'amalanci wannan rijin din ma'ana wannan marhala da ya kasance a ciki abu na farko shine kila mu idan ka ga yawan muridai ko yawan almajirai ko yawan masu ta'alluki da kai abu na farko da zai za ka ji a ciki shine jin kai sai ka ga ka kai sai ma ka zama sahibu sirri daga nan kuma sai abubuwa sai ta kanta masu ta hawa sai hauka kala kala ya tare shi wal yazu billah to shi dan shi ba haka yi ba shi daga lokacin da ka zo kana durkusa masa kana risinawa to shi ma lokacin yana kokarin durkusa maka yana kokarin risina maka daga lokacin da ka zo neman addu'a a gurin shi idan ka dauki kuɗi ka bashi zai wurga ma kuɗin ka yace zai bukata Allah ya biya ma bukata sai wata rana ta tambaye shi me yasa yake haka annabi ya karba hadiya shi kuma an kawo masa hadiya me yasa ba zai karba ba sai ce yawanci masu wannan hadiyan ba hadiyar Allah ba ce rashawa ce mutum da ya zuwa wurin sai baka kuɗi dan Allah sai dan wata bukata da yake rike a zuciyarsa wannan fa zamanin to da nake nan ina ga wannan zamanin nan kai kuma yanzu idan ka zama dan matashi matashi shehi idan ba a zo an kawo kuɗin ba to addu'a ba za ka yi ba in kuma kai ba a kawo kuɗi ba za ka ce Allah kai karba wani shi ne abin da ke faruwa kaga mu'amalar mu'amalar ta yi tabayun an samu sabani ba haka mu'amalar take ba ka zama abdul khabrati ko khadimul khabrati ka zama bawan habara kawai haidin ta mu habara aikin da aka saka da aka ka nemi sana'a a gefe wanda zaka dinga samun nace bane ba harkar shehanta ko harkar muqaddamanci ko harkar tsarika ka zamto harkar neman abinci ba wannan ba ka tsari ne kyau sai tijana Allah ƙara masa yadda yana da wancan sai Mahmud da muka ambata shi ke sarrafa dukkan dukiyarsa duk lokacin da baka shi zai kawo musu kuɗi ai kaza ai kaza ai kaza to idan mutum ya kai wannan marhala ya fara samun muridai ya fara samun almajirai ya ba da ɗariƙa shi ma ya zama kaza kaza to abin da ya kamata ma'amalanta almajiransa kenan shine shi halici wakili shautu jani almajiran nan ba nasa bane na shautu jani shautu jani shi ne kaɗai fashehi a ɗariƙa nan kowa fa muridi ne wani shi ne magana na gaskiya saka idan mukaddan ne ko idan shehi bai ji a zuciyarsa shi wakili ko su gano ne to shehantan kansa yake yi ba na kyau su gano idan ka baka koya ma almajirin ka ko muridin ka cewa shi muridin to da ba ne muridin ka ne to ran kama za a baka da shi kuma za ku yi rigima saka ka gaya maka shi ne kyau su gano kai ma ne kyau su gano tsakaninka da shi alaƙa ce ta wakilci da kyau su gano shi kenan wani shine tarbiyyar kyautu gani haka maulana muhammad rasulullahi ya daura kyautu gani akai saboda wannan nukular mu'amala ne karfi da ya kamata da ya kamata dan uwa mu dauka kenan musamman su shahannai ko mukaddamai ko kaza kaza yanda ya kamata mu'amalanci yan uwa almajirai mu da irin mu kenan a tsarin tafiya zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ya sa shi ma mu gyara wannan alfarma maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai marhala ta hudu ta rayuwarsa shine daga lokacin da ya shiga shekara 63 zuwa shekara 80 shine daga lokacin da ya tashi daga garin Ainu Mabi a garin Abu Sambu zuwa garin Fas da izinin Maulana Muhammad Rasulullahi shine abin da Maimuni yake hakatowa wa fi muharramin gada gausa Rashid khalifatan anil muhaimin al-majid أوئي ذاك شيخنا بالعينين أوئي ذاك شيخنا بالعرفة حكاه من حققه وعرفه وبعد شهر وليالي ارتقى إلى مقام العزيز المنتقى مقام المقتول عن كل الورى سوى النبي ما وراء الورى wannan ne muna yana hakaito abin da ya faru ne na hawa makaminsa na katibul wulaye mana kudubul maksuni ba khatamul muhammadiya ba ba kuma qudbul maktumi ne hakar min ne ruwa wanda muka ambata tun yana shekara 50 ba su kuma wannan ya faru ne daga 18 ai ai uku ga watan al-muharram zuwa 18 ga watan safar 13 ga watan al-muharram zuwa 18 ga watan safar idan ka kirga kwanakin zai baka wata daya da kwana biyar da dare shida shine ba da shaharin wala yani wata ɗaya cif da darare guda shida da kwana biyar da wasu sa'o'i a rabin dare abin ya kasance to tijani sai ya ga cewa ya ahmadu tijani ukhruj bi surati sai da hadra annabi tana kiran ahmadu tijani fito da surata manzon Allah ne kiran sa daga nan sai to dani fito daga daki ya tsaya kofar gidansa yana murmushi yana kallon jama'a sai ji an ce ka taka ta ko uku kira almajiranka ya kira Maulana Ali Harazmi Baradin daga nan ya taka taku uku sai suka tsince su a dutsen Arfa Arfa ta Makka daga nan ake masa nadi na khilafa da niyaba an mamlakatu rabbaniyyati wal niyabata an haqiqatul muhammadiyyati haka nan ne aka yi masa nan da lakatul wilaya Allah ya tare dukkan annabawa ya tare dukkan ulul azmi aka tare dukkan waliyai dukkan kudaban zamanin annabi Muhammadu aka nan a katibul wilaya wannan dogon labari ne mafi kankanta shofan dan fodo ya kawo na ana kiran shi ainihin mirazul arzina akwai a cikin littafin mai maisud wani shi Muhammad Bello ya rubuta akwai wani abu daga cikin a cikin littafin lama balagatu wanda aka tsamo abin da ya faru kai tsaye da shi dan fodo lokacin da kai wannan marhala wanda da karshe aka yi masa izinin sa na jihadi a kasar Hausa aka kira shi ainihin sultanul auliya wannan shine to bayan a wannan mu'amalar ta shekara goma sha bakwai ɗin ƙarshe na rayuwarsa a garin Fas ya shautu jani kasance shi kuma shi ma akwai abubuwa da yawa ba za mu iya karanta su amma zan ɗan ciro su haka abu na farko shi da za mu ɗan flashback bayan ya bar garin sa ainihin mazu ya tafi wani gari da ake kiransa ainihin tunas a garin tunas ya yi shekara ɗaya yana karantar da alkur'ani da hadisai da ilimi da sauransu da fiƙihu sai sarkin tunas ya ce masa yana so ya raɗa shi shugaban ainihin kamar mudir ko ce kamar vice chancellor na dukkan makarantun hukuma kamar ya zanto shugaban jami'a na makarantun ƙasar gaba ɗaya da wasiƙar ta zo masa bayan sallar la'asar sai tura aljihu da daddare tsakiyar da sai fita a garin ya gudu domin shi yana neman zama mudir ne ma'ana ba su kankara ne a hadaran annabi muhammadu a hadaran bayan allah na fatakullahu ya allimkumullah ko watakullahu ya allimkumullah da ya fita da daddare da sai da zai je ba to yankin su yanki ne na irin wannan sahara wanda ake musu ruwan kankara irin irin suno din nan to da daddare sai hadari ya hada sai ruwa ya sauka ruwa kuma irin na kankara kankara sai sanyi ya kama kuma cikin daji sai sa ya fashe a cikin wata bukka ashe da mutum a cikin bukkar sai mutum ya ji motsin mutum a gefen bukkarsa sai fito sai ga mutum ne sai kama hannun shi tijani sai shiga da shi wannan buka sai hada masa wuta ya hada masa shayi a kaya ya ba shi ya sha da safe ya canza riga daga nan ya bazama ya tafi inda zai wannan mutumin mai shi tijani ya zo na abisan buna sai aika aka nemo shi ya ka aka nemo shi sai ce ka sani sai ce ban san ka ba ka fahimce ne ce ba fahimce ka ba sai so da ne karanta masa abin da ya faru a wannan dare da shi ya tunasar da shi daga nan shodan sai ya san abin da zai tuna rayuwarsa tsawon shekara guda aka ɗibi raƙumai aka ɗibi shanu aka ɗibi tumaki da awaki da kwangin zuma da buhun abinci ya ce ga shi ka je ka ci da kada iyalanka sai da ya masa wannan tsawon shekara goma sha uku tsawon zamansa a garin fas da shoda ya garin Abu Sambun da shoda ne koma garin Fas sai ka aka kira wannan mutum sai sai nan babu samu ba tuma kai ba awaki ba riki ne ni kiyasi abin da nake baka duk shekara a kudi aka kiyasi ana ganin ya kai kusa riyal dubu goma a wancan lokaci a zinari wurin dubu goma a wancan lokaci sai ka to duk shekara ba zo ka karɓi wannan kuɗin iya adadin abin da ka saba karɓa har ƙarshen rayuwa shoki jani sai ne shekara goma sha bakwai a garin Fas yana ba shi wannan abu lokacin da shauda ne zo wafati sai gira 'ya'yansa, sai ce musu abin da nake ba mutumin nan ko na mutu ku ci gaba da ba shi hasse kuma ya mutu da tarihi ya kirga shekarun yana raye ya masa insanin dare ɗaya su kuma ya masa insanin shekara talatin da kuma yana raye bayan ya yi wafati shi kuma ba a san adadin shekarun da ƴaƴan shehu suke suna ba shi ba tarihi bai rubuta adadin shekarun ba amma wanda ya masa na rayuwar shekara talatin da hudu dan girman Allah wani irin mutum ne wannan shoki jan sanan ka zama bakin morowaci ba mai insani ba kai kuma wani irin mutum ne kai a matsayin ka na almajirin shoki jan ko in ce a matsayin ka na mai hali dan kila in ka fakiri ne ina kila dan baka yi wala a ce a to baka da shi ne to kai in kana da halin yi ko da yake yi ba talauci ko kuɗi ba ne a zuciya ce ɗabi'a ce to ka zama mai ɗabi'ar kyau ta na insani wa mutane ɗabi'ar kyau ta na insani wa mutane da kyau ta ba shi kadai ba ne duk makwabtansa duk wanda ya rasa abinci a gida wani gidan kyau yake zuwa kyau jana sa a ɗiba masa buhu buhu a kai masa gidansa duk talakan da bai da kuɗi bai da rashin fare wurin kyau yake zuwa kyau jana ɗiba ya bashi duk almajirin da ke kwana a gidan shehu zai neman abinci a gidan shehu jani ake girkawa a bayi haka shehu jani ya rayu ɗan uwa sai ka ga kenan dukkan wanda ya zama almajirin shehu Allah ƙara masa yadda abin da ake da bukata shi ma alal aqalli ya kwatanta a mu'amalarsa da mutane ke shi ba mutane ba har dabbobin anguwan sai da suka shaida suna zaune da waliyan Allah wanda ya san darajar halittun Allah mage tumaki awaki tsuntsaye haka zai dinga raba musu abinci kullum da safe zai fito kofar gidansa ayi waina hilmi hilmi ya kira almajirai na raba musu kullum da safe duk ranar juma'a ranar sarkan wannan ranar daban lokacin da maulaya suleiman kamar yadda ayi na'ibi da zai faɗa ya ba shi gida ya zauna bayan wata doguwar tarkatarka ta faru ba na so na kira saboda lokaci da ya ce ya musu kuɗin gidan da biya haya sai maulaya suleiman sarkin fas ya ce a sarkin morocco ya ce a ya ba shi ya zauna kyauta kyau da nake ce a saboda tsantsan yi na kyau tijani sai ce ya gaya masa tsakani da Allah da kuɗin da ya sai gidan ko da kuɗin baitul mali ne ya ce masa ya rasa da Allah da kuɗin da ya sai gidan daga nan kyau da ya je karba ka ji na ɗaya kenan kai ko yanzu idan wani alhaji ko wani yalla kai ko wani honorable ya baka ainihin gidan zama ba ka tantancewa ta ina ya samu ko da ko kuɗin gwamnati ne ya sato kai karɓa za ka yi faida ta buɗe. Zo da ka ga ba haka ya rayuwa. to abin da zai baka mamaki ba shine wannan ba abin da yafi ban mamaki shine da Shofi Jan ya karbi gidan ya zauna sai ce to shi tsakanin sai kai tsara wurin Annabi Muhammad sai manzo Allah ya ce masa yayi da gaske ne da kudin sa ne na halalai ya ba kudin gwamnati ba sai shi da nisa tsara su rayu shi zai jin a zuciyarsa zai karɓa kyauta ya zai yi sai da ya mata ai kiyasun kuɗin hayan gidan a garin far ya kai nawa aka yi kiyasun kuɗin hayan gidan muƙaddara mu ce a shekara mu ce miliyan goma to so da duk wata zai fitar da wannan kuɗi ko duk shekara zai fitar da wannan kuɗi miliyan goma ya sai sarka ya raba wa bayan Allah da niyan kuɗin hayan gida ya biya wa bayan Allah saboda an tsayi na koyi da sunnar Maulana Muhammad Rasulullahi bayan Allah wannan shine mu'amala shi ta a dunkule haka so jami'ar rayu fannoni daban-daban dukkan ƴan uwansa danginsa yana da ƴar uwa wacce take shi kawunta ne yar dan uwansa sayyidi Muhammad da ya wafati ya ji ya guda ji akwai sayyida Ruqayya akwai sayyidi na insha Allah akwai sayyida Ruqayya akwai sayyidi Muhammad to ita sayyida Ruqayya din sayyidi Muhammad bai tsayar rai ba sayyidi Abdullah kai bai tsawon rai ba sayyida Ruqayya ta yi tsawon rai kaga tana matsayin yasta kenan tana yar wansa ne amma duk lokaci zuwa lokaci haka ne je gidanta kuma ya durkusa mana saboda tana da shekaru saboda girmamawa yana yawan ziyartar ta tarihi to kai ya kake da ziyarar dan uwanka da danginka sau jami'in yawan gyara mai girmama yan uwa ne mai san yan uwa ne mai san dangi ne kai ma mai san dangi ne mai girmama yan uwa ne mai gyara yan uwa ne idan ba haka ce ba to ka zama haka haka ce jani daga karshe sau jani ya mu'amala kowa da kyakkyawar mu'amala kowane irin kalan mu'amala wacce ta cika sunanta mu'amala sau jani ya yi a ƙarshe ya mu'amalanci hukuma da kyakkyawar mu'amala sarkin magarbi hukuma ne ya masa kyakkyawar mu'amala baya zuwa gidansa neman maula kai ba ka zuwa gidan honorable neman maula ba ka zuwa gidan alhaji wani neman maula in ka san kana zuwa to ba da yin kirkiya ne bane ka daina ka nemi sana'a ka nemi na kanka to jin Allah ta'ala kara masa yadda baya bambadanci a wurin sarakuna sarkin fas a hannunsa yake amma bai roƙon komai a wurinsa wallahi tallahi to kai ma ka kwatanta zama haka wani shine mu'amalarsa sai ainihin a duniyar yau da muke ciki ya ya kamata mu mu'amalanci waɗannan karnukan duniyar 'yan siyasa ba me yake cewa ba ya ba fallasa ko karkalma karansu karkalma dan koransu karkalma ainihin me ma zan ce ne oho dai ka da san me nake ni to karkalma haka karka zamto ne kwaɗayi a wurin wanda ya zo da alhairi a tattauna mu haɗa kai mu haɗa kaza kaza mu tattauna mu ga wane ne zai jawo mana alhairi wala mutum islami to ibrahim ya ce mana ainihin rijal rijal dini yumkinu an yakunu rijal siyasati walakin siyasatuhum li raf'i dinihim to islami ko ko dinin to ibrahim ya ce mana mazajen addini ma'ana malamai ba laifi idan sun zama yan siyasa sai dai ce amma bambancin siyasar su shine shi siyasar malami shine dan ɗaukaka addini ne kawai ke cewa wanda ya amfani da siyasa ya kaskantar da addininsa ta hanyar kudi ko ta hanyar girma da martaba to ya yaƙi Allah ya yaƙi addinin Allah zai cika ba imani Allah zai lafi shi gaban sa to kuma wannan kuma shi abin da ke faruwa ta amfani da sunan muridanka almajiranka makarantarka makarantunka mutanenka ka je ka garbi kuɗi maƙudai a wurin 'yan siyasa da niyan za ka yi musu kaza kaza kuma ka ci kai ɗaya ba wanda zai amfana a cikin waɗannan 'yan uwan gaban siya wannan ba tarbiyyar so su gani ba ba ka so ya ɗaura mu ba hasali ma wai ka kira da ɗarika menene wani abin ya rufe wurin 'yan siyasa da za mu haɗa kafa mun fi ƙarfin wannan labar mun fi ƙarfin wannan matakin wallahi amma Allah ka ba mu tsari dan albarkar Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a dunkule min jan so jami'a mu'amalati duniya mataki mataki mu'amalarsa da Allah mu'amalarsa da manzo Allah mu'amalarsa da waliyyi mu'amalarsa da uwa mu'amalarsa da dangi talakawa almajirai muridai mu almajirai kuma ya nuna mana soyayya juna da kaunar juna to raka wanda yake kyaran dan uwansa ba tarbiyyar to jani bane to mu ya ya kamata mu kuma mu'amalance a dunkule abin da ya kamata mu mu'amalance shi yana dunkule cikin wani magana da Shehu Islam Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim yana cewa فليقل لك شيخان شيخ لك في الظاهر وشيخ لك في الباطن واما الشوكه في الظاهر كتاب الله وسنه رسول الله شو شو ما yake cewa kai dan dariƙa ya zanto kana da shehannai guda biyu shehin zahiri da shehin badini ji shok shehin zahiri shine annabi Muhammadu da alqur'ani ne girma ka umurci ka umurnin su ka hadu da hannun sai ce fa amma shauka bil batini fa huwa maulana shehu ahmad al-tijani shi amma shehun ka na baɗi ne shi ne shehun ka haka shi Ibrahim ya gaya mana ya faɗa wa kansa ya ce ni shi hanaina guda biyu ne shehin zahiri da shehin baɗini shehin zahiri qur'ani da sunna shehin na baɗini shine shehu tijjani Allah ya ƙara masa yarda haka shugaban ya faɗa ya za ka wani shehu tijjani shehu ka na baɗini kafin mu je ga nan ma'ana ka mai da shehin ka na zahiri qur'ani da sunna shine ne Allah ya ce ne annabi Muhammad ya ce rayuwarka ta ɗaura akan haka kaga da a ce za a ɗaura akan wannan ba magana nomo hakika nomo da awon hakika karya da sauransu da abin da ke faruwa na keta shari'a da sunan hakika wanda ke duk wani abubuwan za a zai idan da mutum zai ɗaura akan wannan wasiya an wuce wannan matakin ke shehun ka na bada yi ne sau tijaniya abin da kasance shi ne ka kudirce kana tare da shi ya kilan a zuciyarka da ruhinka duk mu'amalarka ka ji cewa kana tare da sau tijani har ma ka sa wa sabu himmatin shehun ku hararo himmar shi ku gani shine ma'ana wannan kalma ya yi mata saka ihdiri na na jahazal mahadari inna wanda ke wuce yi tawassuli idan zai tafsiri to haka ake duk dan dariƙa idan cewa shi gani yana tare da shi yana zuciyarsa yana ruhinsa yana mu'amalarsa sa kullum Sheikh Jani ya koya maka mu'amala da su a ruhaniyance ya koya maka istihara da istishara istihara wurin Allah istishara kuma ya koya maka yadda kai zaka nemi shawarar Sheikh Jani yana nan a cikin ainihin al'azabu wal awrad na Imam Najibi yanda ainihin zaka nemi shauki jan ka gayyato shi a ruhinka ka tattauna da shi a ruhi ka kuma nemi shawarar shi a ruhi shi jan ya koya mana saboda wannan abun muka saka ta abubuwa suka lalace saboda mana fata Allah ka bani yukan gyara waɗannan mu'amaloli Allah ka amfanar da mu da mu'amala idan ta Maulana Shehu Ahmad Tijjani alfarman Maulana Muhammad Rasulullahi Allah ka samu kan imani Allah ka samu gama lafiya ina hanyar zuwa cikin Malaysia ne Islamic da jihar Kaduna mun yi magana da shi yake cewa a roƙi hanzari wurin ainihin shugaba cewa wani taro ya kama shi a gidan Shehu Yahuza Zaria suna tare da shi Fattani Khalifa ba zai samu damar zuwa ba sai wakilce shi a wannan zuwa saboda haka na yanke hanzarinsa kuma na isar da sakon shi da fatan shugaba da sauran yan uwa duka sun ji abinda muka ji daga daga wurin yan uwa Allah ka amfanar da mu alfarman maulan rasulullahi assalamu gama lafiya assalamu kar imani na ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu gama lafiya wannan abin da ke faruwa a ƙasa na bala'o'a da kidnappers da bandits da sauran fitintunu Allah ka ɗauke mana dangin mai cutu Allah ka yi mana dukkan bala'i alfarman da ma rasulullahi dukkan bukatu mu Allah ya mana duk damuwar mu Allah ta'ala ka yaye mana dukkan abin da ke damun mu na wannan kuncin rayuwa Allah ka yaye mana Allah ka mana zaɓi kyakkyawa a wannan siyasa mai zuwa ka ba mu shugabanni na gari waɗanda suka dace da mu suke san mu ba muke san su ba Allah karka ta yi irin wancan zaben muka so muka so ka ba mu da abin da muke so kuma ya dandana mana abin da ya dandana mana Allah mun san daga kai ne da nuna mana kuskuren mu ne Allah ka yaje mana Allah ka zafar mana zaɓin alkhairi akan wannan zuwa Allah alhamdulillah Allah ka bi dukkan bukatun mu alfarma Annabi Muhammadu Allah ta muska da imani an yi wai magana a tajiri to zan yi ta hanzari akwai yan uwa nan da suna duka wanda dai na iya kiyayewa akwai yayi na guda biyu ga cikin namun gosu akwai alƙali malam magaji dan uwan shi kuma da aida dan dan uwan malam Mustafa dan uwan alƙali Mustafa da kuma ainihin alkali ahsanallah rahmatu sunansa alkali mala yaqub abdullahi ina fata idan suka zo cikin neman hanzari akan su ci tajiri ga yan uwa ga baki daya da fatan Allah an fada da mu da duk abin da muka ji alfarman maulan rasulullahi alfarman rasulullahi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أولك وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله أبو أجر أبو الله
na'am alhamdulillah lulu'an kalmomi masu albarka daga bakin shugabanni masu albarka a sheik muhammadu awal bin usman daga faminaka mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya da maulanmu na cikin gabatar da jawabinsa Allah ya azurta wannan guri namu ya sharrafa shi da manya-manyan bayan Allah masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam masoya maulanmu shi Ahmad Tijani masoya maulanmu a Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu akwai Shehu Muhammad Sallah kamar yadda dama bayani ya gabata tun ɗazu ya kamata a ce shi ne da ya zo amma wasu uzurori da suka tare shi a bai samu halatuwa ba sai yanzu duk da lokacin sallah ya yi yanzu to amma muna amfani da wannan dama mu ƙara yin maraba da waɗannan manyan bayan Allah alƙalanmu guda uku da suka shigo wannan kuri ɗazu bayan shirin awal yana gabatar da jawabinsa shi ne alƙali malam yaƙo abdullahi da alƙali malam aliyu ɗan maulamu shi umar suleiman da alƙali alƙali malam muhammad kabir duka daga unguwar kanawa su ma sun sharafa wannan mazauni allah ya saka musu da alkhairi yanzu akwai wasu ajandoji da muke sa ran gabatar da su in Allah ya so amma kafin ci gaba da wancan ajandoji na jawabai akwai sako wanda ɗaya daga cikin 'yan takarkaru da muke da su a wannan yankin namu na kan kuma Kano ta Kudu ya turo da wakilinsa kamar da mai jawabin da ya tashi yanzu yake mana bayani akan yanzu ma'amalanci 'yan siyasa za mu amalance su ne akan kishin al'ummar mu da abin da za su jawo al'ummar mu na alkhairi ba kishin abin da za su ba ɗaiɗaikun mu mu sa jihunan mu ba saboda haka wanda ya zo zai taimaki musamman abin da kake kai ka yarda da shi kuma kake son ya ci gaba to shi ya kamata a tafi tare da shi a mara masa baya kowa zai zo da hajarsa sai kuma a ƙarshe a buɗe a duba a tankaɗe a rairaye a zubar da tsakuwa a ɗauki ƙwaya Allah ya ba mu nasara yanzu muna masu farin cikin gabatar da honorable Jamilu Hamza wanda yake wakili ne na honorable Hussein Abdulkarim wanda aka fi sani da Kero dan takarar majalisar tarayya na wannan mazaɓar tamu ta ƙaramar kuma Kaduna ta Kudu Allah ubangiji ya sa mu dace ya zaɓa mana shugabanni mafiya alkhairi a wannan zaɓe mai zuwa Allah kare ba mu da iyawanmu a yanzu muna farin cikin gabatar da honorable jamila hamza zai jefa kalmomi kila akwai sako da yake da shi daga wurin honorable za mu ji insha Allah honorable bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ‘yan uwa musulmai manyan malamai shehunanmu mukaddamai ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kasantuwan mahimmancin wannan taro na maulidin maulanmu sheikh ahmad ibrahim tijjani radiyallahu anhu na samu daman halartar wannan taro bisa ga wakilcin ainihin wato honorable alhaji Hussein Ahmad Abdulkarim Kiru na'am dan takaran mai wakilcin ainihin wato wannan gunduma tamu ko kuma wannan karamar hukuma tamu karamar hukuma Kaduna ta Kudu wanda yake takaran kujeran majalisan wakilai ainihin wato na tarayya Abuja a zaɓe mai zuwa na shekara 2023 Allah ya kai mu a bisa ga yanayin abubuwa na siyasa ya so ya halarci taron kuma aka gabatar da wani wakili shi ma abubuwan sun yawa aka taso da gaggawa aka umarci da in halarci wannan taro mai albarka kuma ya ce in ainihin wato ba ma 'yan uwa haƙuri don Allah ya haƙuri bai samu zuwa ba ba don taron babu mahimmanci ba tabbas taron mai mahimmanci a wurin shi da kuma al'ummar musulmi gabaki ɗaya da wannan a gurguje ba zan ainihin wato tsawaita ba nake so in gaya mana cewa bai ainihin wato bani komai a ainihin wato zan gabatar yanzu ba ko in kawo amma insha Allah ta'ala nan ba dadewa ba akwai sako da zai ainihin wato taho ta hannun ainihin wato sayyida rabi'a insha Allah ta'ala wannan shine sakon sanarwa a takaice da fatan Allah ta'ala ya zaba mana shugabanni na gari wannan zabe mai zuwa da za a yi shi a shekara 2023 ubangiji Allah ta yi shi lafiya a gama lafiya ubangiji ya zaba mana shugabanni masu albarka waɗanda ainihin wato suke san mu ba muke san su ba wannan musibo da muke fuskanta a wannan ƙasa na sace-sacen jama'a rikin zaman lafiya da ainihin wato kashe mutane da abuwa da dama wato muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen shi wato mutum ba zai san zafin abin ba sai in abin ya taba shi ko in ya taba wani kusa da shi shine zai san abin da yake faruwa to dole mu tashi tsaye bisa ga addu'o'i akan ainihin wato shugaban da sai kai yanzu mu ci gaba musu addu'a Allah ya ainihin wato shige musu gaba wurin magance wannan matsala da kuma shugaban da za su zo a nan gaba din su ma Allah ta'ala ya ba su daman ainihin wato kauda dukkan wani musiba da zai dame mu a wannan ƙasa namu da kuma al'umma musulmi gaba ki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh